إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يومنا قوما قوت الربيع الأول جرم الله صلى الله عليه وآله وسلم دول آلة لليهدو لأربعين لتقص وأن يديدي دا عشرين لأكو ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am karatun da ya gabata mun tsaya daidai aya ta 46 insha Allah ta'ala yau za mu tashi kan aya ta 47 Allah ta'ala ce قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم الله تعالى يتك قيا مس يا رسول الله أي أخبروني كبان العباري شين معنى أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله إذن عذابا الله سبحانه وتعالى تزومك بغتة قطع kawai ta zo maku haka nan sai dai ko gane ta aw jahratan ko kuma ta zo maku a bayyane kuna kallo ga tanin ta taho ay mufaja'atan ta zo maku abke ba zato ba tsammani aw qad taqaddama amamuhu muqaddamatu ko kuma waɗansu alamomi sun riga sun gabata azaban Allah subhanahu wata'ala wanda cewa Allah azaba za ya muku talamuna biya wuqu'ahu da waɗannan alamomin ne za ku tabbatar da abkuwa azaban Allah subhanahu wataala hal yuhlaku shin akwai wanda za a hallakarwa illa alqawmuz zalimun ma'ana babu wanda za a hallakarwa sai mutane waɗanda suke azzalimai ne su alladhina saru sababan waɗanda suka zamanto sune dalili liwuqu'il azabi bihim game da afkuwan azaban gare su to su ne Allah zai halakarwa bai zalmi saboda zaluncin su wa inadin saboda taurin kansu domin zaluncin su da taurin kan kin ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala shi ya jawo musu azaban Allah da haka idan azaba ta zo su ne za ta sama muna ganewa ko ma'ana saboda sun yi zalunci saboda sun yi ba daidai ba sun yi abin da Allah subhanahu wata'ala bai su shi yasa Allah ta'ala zai hallaka su kamar yadda ya gabata ga al'ummomi waɗanda suka gabace mu da azaban Allah ta zo ma mutane annabi Nuh wata hallaka waɗanda ba su imani da annabi Nuh ba su aka hallaka da ta zo ma Adawa waɗanda ba su imani da annabi Hud ba su aka hallaka da ta zo ma Samudawa wa aka hallaka waɗanda ba su ba da gaskiya da annabi salih mutanen annabi lutu mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi musa wa aka halakar waɗanda ba su imani ba su ne a zalimai su kadai allah subhanahu wata'ala ya halaka shi ne na allah ta'ala yake magana in azaban allah ta zo ba zato ba tsammani ko kuma ta zo bayyana ma ga ta nan babu wanda ke halaka a cikinta sai mutane waɗanda suka yi zalunci fahdaru sauraka ku kiyayi an tuqimu alal alal zulm ku kiyayi tsayuwa akan zalunci ka shedin ku kar ku yarda ku yi ta yin zalunci zalunci shine yin ba daidai ba ba sai ka cuci wani kadai ba ba sai ka zalunci wani ba kanka in baka mai da hankali wurin bautan Allah subhanahu wataala ba ka zalunci kanka ko kuma kake yarda da Allah ta'ala shi kadai ne kai zalunci babba ka hada Allah da wani to sauraka irin wannan mutane Allah subhanahu wataala yana mana hattara dai kan mu yarda mu tsaya akan haka har bala'i ya zo ya cin mu muna cikin irin wannan yanayi wannan bala'i ba zai zamantowa gare mu kafara ba domin babu imani babu ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye fa innahu lalakul abadiyyu domin halaka ce ta har abada idan mutum yayi ta fashi kenan wa shaqaul as-sarmadi sannan kuma irin wannan shine tabewa ta dindindin mutum ya riga ya tabe ya samu rishin arziki Allah ya kiyaye to da haka Allah subhanahu wataala cikin wannan aya yana ba mu tsoro daga ainihi aikata zalunci domin ƙarshen shi baya da kyau Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuwakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi labsar Allah subhanahu wataala ya ce kada kai tunanin waɗanda suka yi zalunci kada kai tunanin Allah subhanahu wataala ya raukana daga waɗanda suka yi zalunci a Allah ta'ala yana sane da su Allah yana jinkirta musu ne saboda wata rana wadda ido zai rena fata a ciki saboda haka mu bar zalunci ba da kyau ko da ma ƙarshen shi bai yi rishin kyau bai yi kyawu ba shi ba da kyawu domin kayan mutane ne hakkin mutane ne abinda kuma Allah ya saka ka yi ba ka yi ba aka ka riga ka haɓannan lokacinka lokaci ya riga ya wuce lokacin da ba za ka gyara ba za ka zalunci kwata-kwata ba da kyawu Allah ya raba mu da shi sai Allah ya ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى يسي وما نرسل المرسلين وما أيكم من ذنبا إلا مبشرين فأتي دنس زمن توما سو بار الأباري ميدان قوان دي بار قسيادة سو ومنذرين سيدنس زمن توما سكر قدي ما سو بار الأباري من الدادي قوان دي كبار قسيادة سو ma'ana malayin ce yadkuru ta'ala a nan Allah ta'ala yana faɗin zubdata tataccen na arsala bihil mursalina abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni da shi ma'ana menene sakamakon aiko manzanni me yasa Allah ya aiko manzanni shine Allah yake faɗi a nan wuri shine zubda annahu al-bisharatu wan-nidhar cewa sakamakon aiko manzanni shine albishir da kuma gargadi kadai ma'ana Allah ta'ala ya aiko su ne don su yi gargadi kawai banda wannan babu wani abu shi kadai ne abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni da shi don su yi bishara kuma don su yi gargadi wa zalika mustalzimun wannan kuma mai tilastawa ne li bayanin mubashar wal mubashar bihi bayana abinda za a yin albishir din da kuma wanda za a albishir da shi wa za a yi ma albishir sa'annan kuma menene abin yin albishir din da shi abu ne guda biyu yawa akwai al-mubashar wanda za a kai ma sakon na bishara akwai kuma abinda za a kai sakon da shi muna ganewa ko wala malin lati idza amila al abd da kuma ayyuka waɗanda idan bawa ya aikata su hasalat lahu al bishara bishara za ta tabbata gare shi saboda haka ke na abubuwa ne guda nawa guda hudu akwai al mubashir akwai al mubasharu bihi akwai al mubasharu kuma akwai alamanun lati idza amila al-abdu hasalat lahu al-bishara akwai masu albishir din sune annaba da manzanni da ainihin magadan su sannan akwai abin da za a albishir din da shi shine gida aljanna da kuma cin nasara duniya da lahira sannan akwai wato wanda za a yi ma albishir din shine wanda ya bada gaskiya sannan akwai kuma ayyuka akwai ayyuka wanda in bawa ya aikata su zai samu wannan albishir din wal munzaru kuma akwai wanda za a magargadi nan a mai hattara a mai kashe dinka kanka yadda ka aikata shine wa wanda ya bijire ma dokan Allah subhanahu wataala wal munzaru bihi akwai kuma abinda za a yin gargadin da shi shine mi shine wuta Allah ya kiyaye mu daga garita والأعمال التي من عملها من عملها da kuma ayyuka wanda ya aikata su haqqat alaihi nizara gargadin zai tabbata gare shi mala yace walakin nan nasan qasam sai dai mutane sun kasu gida biyu bi hasabi ijabatihim li da'watihim da gwargwadon karbawansu ga ainihin kiran da aka yi musu wa adam ya da kuma rishin karba kiran ila kismaini sun kasu gida biyu faman amana wa aslaha wanda ya bada gaskiya ga Allah kuma ya aiki mai kyau ai amana billahi wanda ya bada gaskiya da Allah subhanahu wataala wa malaikati ya bada gaskiya da mala'ikun Allah wa kutubi da littattafan Allah wa rusuli da manzannin Allah wa yawmil akhir ya bada gaskiya da ranar lahira wa aslaha imanahu kuma ya nagartar da imanin shi ya gyara imanin shi wa amalahu kuma ya gyara ayyukan shi wa niyyatahu kuma ya gyara niyyarsa saboda ka duk lokacin da aka ce mutum ya yi imani to ana nihin sai ka yi imani da waɗannan abubuwa da Allah ya ce a ba da gaskiya da su waɗanda Allah ya ba da labari cewa masu ba da gaskiya suna ba da gaskiya da su imani da Allah mala'ikun Allah annabawan Allah littattafan Allah ranar lahira da kuma kaddaran Allah mai daɗi da mara daɗi sa'annan kuma mutum ya gyara imanin ya za ka gyara imanin ka yarda ka yi imani da Allah subhanahu wataala to ya kamata ka san bayanan imani da Allah mai suke nufi kaga ka gyara imaninka bayanan imani da mala'ikun Allah ka san bayanan dalla-dalla ka gyara imaninka bayanan imani da manzannin Allah ka san yaya yake dalla-dalla ka san manzanni guda nawa ne ka san annabawan da Allah ya aiko ka san kuma yane za ka yi imani da su kaga ka gyara imaninka haka ma littattafan da Allah ya saukar ka san su kuma ka san yadda za ka yi imani da su haka ranar lahira ka san ranar lahira ba sanin shanu ba sani na gaskiya ka tabbatar da cewa kamar yadda kake rayuwa a nan haka wata rana za ka tashi gaban Allah subhanahu wata'ala kana rayuwa ranar da babu komiran nan sai karɓar sakamakon aikin da kai a duniya da ka yarda da haka ka yi imani da alamomin tashin alkiyama duk ka gyara imaninka da ranar alkiyama ce da ka imani ana yin shi kuma ana gyara shi zuwa makaranta zuwa wurin wazi sauraron magana Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama da shi ake gyara imani mun bayyana ko da haka za ka gyara imaninka haka ma ayyukanka kai ta gyaran su kamar yadda kullun kake ta gyara rayuwarka kullun so kake ka samu ci gaba a rayuwarka to ayyukanka ma na bautan Allah kamata kullun a ce kullun so kake ka gyara su suna ci gaba muna ganewa ku kullum kana kana abin nan ƙara gyara tsarkinka da alwallanka don ka tsaya kullum yadda ka haka yadda ka tashi ana yi haka ka rike amma rayuwarka ta duniya baka yarda yadda ka tashi ka yi ta ba ce tunda yadda na tashi ina yaro haka za ni ci gaba da rayuwa yana yiwa ina yaro ina karami dan shekara uku haka nake rayuwa haka za ni tsayawa haka yadda ce duk wata wasa da kake kana dan shekara uku yanzu ka shekara 20 ita za ka ci gaba da yana yiwa rayuwarmu ba mai yarda mu canza ta ba ba mai yarda ta tsaya yadda take da ba amma shi addini mun yarda mu bar shi haka nan ba mu neman sani shi ba mu neman ilimin shi ba mu tambaya ba ruwan mu saboda muna ganin Allah ne ake yi mishi kuma Allah da yadda kai masa zai karba ko ba haka nan bane Allah na cewa faman amana wa aslaha sai mutum ya gyara shi ne amalin salihan sai ka yi aiki gyararre aikin da ka tsaya ka darji ka mai da hankalinka ka zara zance ka tashi ka yi shi shi ne aiki mai kyau kamar yadda ba ka yarda ka mika kuɗi ga magini ba ya ma gini jabin gini ba ka yarda suka ce sai ya biya ka koya gyara mashi ba za ka ɗauki asara ba ko ka ba tele ma ɗinki ba za ka yarda ba duk wani aiki da za ka ba da a yi maka kana so a darje a yi maka shi mai kyau to dan me kai ba za ka ce cikan ka ba kai aiki Allah kullun ba amal ba amalan kada yake fadi ba amalan salihan Allah yake cewa aiki gyare ne sai kai aiki managarcin aiki mai kyau shi yasa aka ce sallah ma in za kai kai sallah tamkar kana ban kwana da duniya to kowace ibada haka ake so kai da lokacin da ka samu kanka cikin wata ibada to so ake ka da hankalinka ka dauke ta kamar daga ita sai mutuwa to in ka dauke daga ita sai mutuwa da Allah za ka yi ta za ka yi ta da kyawu saboda ita ce ta ƙarshen rayuwarka kuma da adam dama jiran mutuwa yake babu wani abu da yake jira banda mutuwa ko kaga mutane suna ta tafiya kai baka tafi wata rana kai ma tafiya za su ma sun yi ta jiran wannan lokacin bai zo masu ba ya zo masa yanzu an tafi da su to kai ma haka babu wani wanda Allah subhanahu wataala zai bari a duniyar nan to haka niyyar kama ka gyara ka gyara niyyar ka niyya shine manufa me yasa kake wannan aiki akwai kuma niyyar aiki akwai kuma me yasa kake yin ibada dan wa kake yi to kullum ya kamata in ka zo ibada ka zanji kawo ce wannan ibada fa Allah nake mai ta to da haka ne yake samun cin nasara duniya da lahira Allah ya ce duk wanda ya haka fala khawfun alaihim babu jin tsoro a gare su fi ma yustaqbalu cikin abin da ake fuskanta ma'ana nan gaba rayuwar da za ta samu su bayan mutuwa babu tsoro a kansu ma'ana kamala ta'ala yana cewa kar ku ji tsoro ya ku masu imani idan mutuwa ta zo muku kar ku ji tsoron abin da za a faruwa bayanta domin ku bayina ne na kwarai matukar dai kun ba da gaskiya ga Allah kuma kun yi kyawawan ayyuka to saboda haka babu wani abu da zai baku tsoro kar ka ji tsoron zaman kabari kar ka ji tsoron tashi daga kabari kar ka ji tsoron tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala domin mi ka nagarta rayuwarka duka Allah ya amintar da kai daga tsoron da ke akwai wannan lokacin wala hum yahzanuna ala ma ba kuma ba za su yi bakin cikin abin da ya riga ya wuce ba saboda ba su bata lokacin su ba ba su bar lokacin su ya tafi ga banza ba irin yadda za ka ga mutane suna barin lokutan suna tafiya ga banza a ce tun da safe tun da ka tashi har lokacin da ka dawo bacci ba kai wani abin a zuwa gani na rayuwarka ta addini ba wannan mutuwa ta zuwa sai ka ta bakin ciki ko ba haka ba mutum zai cewa ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la min asar mutum zai cewa wayo shi wayo kan shi yayi babba asara akan abin da ya riga ya bari ya wuce awoyi ne ga sunan miliyoyin awoyi kamar sun tafi ga banza baka ribance su ba baka ci amfanin su ba baka yi sallar farilla ko nafila a ciki ba baka yi azumin farilla ko na nafila a ciki ba baka yi zikirin Allah ba baka nemi iri baka karatun alkur'ani ba baka yi istighfari ba baka yi tasbih ba abin da kai ka bar lokutan gaba dai sun kare ga banza ina ba ka neman duniya ko baka same ta ba daga ina kaje daga wurin neman ta ko ba a samu ba ita duniya ba lalle ne in kaje neman ta ka same ta ba amma addini in ka je neman shi sai ka samu shi don wanda ya salla don Allah ya yadda Allah ya sai Allah ya biya shi halaka babu asara a ciki shi ma neman duniya ba hana ka ba amma ka gabatar da addinin ka akan neman duniya ka addini na gaba domin dan shi Allah subhanahu wataala ya lice ka in ba dan raunin ka ba ma Allah subhanahu wataala cewa ka kakkabe hannuwanka gaba daya daga neman duniya ka tsaya ka bauta mani zan cika maka hannayenka da arziki Allah zai baka da abin da kake so sakamakon kai ma Allah subhanahu wataala abin da yake so to wannan shine bangaren wato mutane waɗanda suka ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala sakamakon Allah ya aiko musu annabawa da manzanni sai Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyinmu ya masuhumul azab azaba za ta same su ayyana azaba za ta same su wa yadhuqunahu kuma za su dandana azaba bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke yi a karyata wadda suke ma'ayon Allah Allah ya kira shi da sunan mi da sunan fasikanci domin dama fasikanci shine al-khuruj an ta'atillah fita daga biyayya ga Allah wa rasuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai bin Allah bai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasiki ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gayi game da Iblis fa fasaqa an amri rabbi sai ya fita daga umarnin Allah subhanahu wataala wanda ya halice shi saboda duk wanda Allah ya ce ya iya to yayi tawaye ga dukan Allah ya zaman to mi ya zaman to fasiki Allah ta'ala ya kiyaye mu sai Allah ta'ala ya ce قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله كجاية مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ni ba ni ce maku a wurina ne taskokin Allah subhanahu wata'ala suke ya kulu ta'ala li nabiyyi Allah ta'ala yana ce ma annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala yana ce ma annabin shi ga lil muqtari'ina alaihi al-ayat ga waɗanda suke yin yakkura ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna so su kure manzo Allah a tunanin su waɗanda suke cewa ya zo musu da wasu ayoyi waɗanda suke nuna gaskiyar manzancin shi awil qa'ilina lahu ko kuma wa'anda suke ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innama tad'una kai kana kiran mu ne fa linattakhidhaka ilahan ma Allah domin mu maida ka Allah tare da Allah mu dauke ka kai ma Allah ne tare da Allah to Allah subhanahu wataala yace ka gaya musu wala aqulu lakum indi khaza'inullah ba ni ce muku taskokin Allah wuri nasu ai mafatihu rizqihi mabudan arzikin Allah subhanahu wataala wa rahmati da kuma mabudan rama Allah subhanahu wataala ka san komai da ka sani yana da taska a wurin Allah wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah subhanahu wata'ala ce babu wani abu daga cikin abubuwan da kuka sani face a wurin mu taskokin shi yake wurin ajiyar shi yana nan komi ilimi mulki shugabanci ɗaukaka haihuwa aure duk abin da ka sani wanda ɗadin ke bukata to Allah subhanahu wata'ala akwai mangarar shi a wurin shi yana nan aji. Allah ya ce baya saukar da shi illa bi qadari malum sai da gwargwadon da aka sani saboda ka taskaka ta arzikinka tana can kana da mangaza gurgurje a wurin Allah cike da arziki ai kowane dan adam kudin da yake kashewa inda za a tattara mai zuwa mai kudi in kai tunanin shekara arba'in duniya to nawa ka zanje kashewa shekara arba'in kwana nawa kenan nawa kake ci da safe nawa kake ci da rana nawa kake ci da yamma kudin magani kudin suturanka an aka tattara maka in kai lissafi da za ka rikewa kana rubutawa da ce ka ashe dai kai ma mai kudi ne kawai kai ma ka yi kudi ashe kawai to kuma bai kare ba taskanka ma'adaninka yana cin sutanka yana cin wurin allah ba a ba kowa shi naka ne duk lokacin da ka samu shine aka dauka aka baka to wannan taskokin gaba daya na arzikin Allah subhanahu wataala da rama Allah duk suna wurin Allah Allah ya ce ka gaya musu ba wurin ka ne yake ba ya rasulullah ka gaya musu wurin Allah ne subhanahu wataala wala a'lamul ghaiba ka gaya musu kuma ban san gaibu ba wa inna ma zalika kulluhu inda Allah wannan dukkan shi gaba ne yana wurin Allah sanin gaibi sai Allah subhanahu wataala wa wallazi shi Allah ta'ala shine wanda ma yaftahu lin-nasi min rahmatin duk abin da ya buda ma mutane na wata rahma fala mumsika laha to babu wanda yake rike ta ma'ana da abin da Allah ta'ala ya so ya baka to babu wanda ya sai hana banka shi sai abin ya zo hannunka wa ma yumsiku kuma abin da Allah zai rikewa fala mursila lahu min ba'dihi babu mai sako maka shi in ba Allah ba in Allah ya rike to kuma ya rike babu wanda ya sai karo ma sai dai ayi ta lallaba ayi ta addu'a ayi ta roko ayi ta ba Allah hakuri ayi ta yaban Allah a ta jinjina gare shi in ya ga dama ya bada in bai ga dama ba kuma kayan shi dai ne ya hana da kai da abin da kake nema din duka nashi to duka wannan suna wurin Allah shi kadai wa huwa wahdahu alimul ghaibi wash shahada kuma shi Allah ta'ala shi kadai ne masanin gaibi da shahada la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya a wurin sanin gaibi shi kada yake qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun ka gaya musu a sammai da kasai babu wani wanda ya san gaibi sai Allah sauraka alimul gaibi ne fa la yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ولا يظهر على غيب هذا لذلك الله باية سند باية بين غيب شيء قوة إلا من ارتضى من رسول سيري وندا الله سبحانه وتعالى wato ya zaba daga wani mansu wata aya Allah ce walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha sai dai Allah yana zaɓo wanda ya ga dama daga cikin manzannin shi ya sanar da shi gaibi amma ba haka ba Allah ta'ala shi kadai ne masanin gaibi to da haka Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya masu ni ban san gaibi ba in manzo Allah bai san gaibi ba wanda ya san gaibi bayan Allah in dai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ban san gaibi ba to shikenan bayan annabi kuma sallallahu alaihi wasallam babu wani mai matsayi mai girma mai daraja da za a cewa kuma ya san gaibi kuma a kyale shi domin yayi ma Allah ƙarya wala aqulu lakum inni malak kuma ni ba ni ce muku ni mala'ika ne fa akuna ballantana in zamanto nafizat tasarrufi mai karfin wato jujjuyawa da caccanzawa kauyen mai tsananin karfi kasan mala'ika Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zarcewar juyawa da kuma ƙarfin juyawa ba kamar kai kai naka yana da nawa ko ba haka ba yanzu da yanka tashi daga zuwa zan zuwa sha bakwai dole ba yadda za ka yi sai ka bi tsarin tafiya in wani na gabanka ba bige shi za ka yi ka wuce ba dole ka lallaba akwai inda za ka wucewa ka bar shi saboda kaga ba ya sauri akwai kuma wanda dole in babban mota na gaban ka ya za ka yi kuma wasu na tahowa kaga dole ka yi ta lallaba kana bin daga nan zuwa sha bakwai sai ka ga wani lokaci kayan minti ishirin baka kai ba in hanya ta cinkushe wani wuri ma tsaye za a yi nan wasu na bayan ka kuma wasu na gaban ka bayan da dole ka tsaya to mala'ika shi kawai ka su kawai zai cikin sakan da ya yi wurin tana ballawa yana ci watakila ma yi da sauri kadibai da yake tafiya ba sammai bakwai daga can za a yi tattaki ya zo cikin yan mintuna kuma gari ya koma Allah ta'ala ya ce ka ce masu ni ba mala'ika ba ne mai saurin aiki wanda yake aiki da gaugawa dan da na an yi an gama ni ba shi bane falastu addai ban kasance ina kirarin fauka manzilati fiye da matsayina ba ina nan matsayina na annabi mutum allati wadda anzalani Allah bi Allah subhanahu wataala ya sauke ni ga wannan matsayi ina nan amma Allah subhanahu wataala ya ga dama Allah ta'ala yana kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam malaika wanda za ya raka shi su yi su yi abu da gaugawa su karki amma dai yana nan matsayin shi na mutum muna ganewa ko wannan yake nuna cewa lalle mutum irin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mala'ika daraja domin Allah subhanahu wataala ya zaɓe shi ya saukan mai littafin da ya fi kowane littafi daraja kuma Allah ya bar shi matsayin shi na mi na mutum ya nuna kenan matsayin shi na mutum ya yi matsayin mala'ika ba wa kowane mutum ya yi mala'ika daraja a duk mutunan da yake kamun kai yake da ƙoƙarin kamewa daga sabon Allah ya tsaya yana biyayya ga Allah tukuru wannan mutum ya fi mala'ika daraja saboda mi yana ya saba ma Allah amma ya kiya shi mala'ika dama shi haka Allah yi shi shi na ma bai saba Allah cikin sinadarin rayuwar shi babu sabo ba kiyawa kai kuma an samu ka amma kuma mi kai da kai biyayya kana son abubuwa da yawa na sha'awa amma ka ce tunda Allah ba ya so kai ma baka son shi kuma ba kai babu ranar da za ka yi su ba kana daraja wurin Allah ba kana da matsayi domin kana yi samala kana jin abin amma din ka tana girma Allah sai ka ci ba za ka yi ba fa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata lil mawa wa liman khafa maqama rabbi jannatan to tsoron Allah ne ke ana ka kai abin da ba daidai ba su ko mala'iku dama ba su ba masu tunanin sama Allah su ba su tunani amma kai kana yi an sa maka abubuwa saɓon Allah kala-kala akwai yi cikin jikinka amma ƙarfin imani ne taushe su ba za ka saba ma Allah subhanahu wataala matsala dai ce ta sabani tsakanin malamai wasu na ganin mala'iku ke gaba sannan annaba su kuma suna ganin annaba sun bi su wallahu ta'ala ala matsala ce dai wadda in ka santa ka karu in baka santa ba kuma addinin ka bai rage ba ba ta daga cikin farallan farallan imani ko shika-shikan shi shi yasa masu malamai suke cewa suna daga cikin wato abin nan kamar matsayin kayan marmari kayan marmari ayaba da banana da abarba da lemu in baka ci su ba suna da unwani ga rayuwarka amma baka ci su ba mi za ka yi ba su taba matsin jin da akwai mutunan da sai wata bai ci ko ɗai cikinsu da kullum da kyar ke kawo cikin masara gidan shi na shi na wata ayaba ya mamanta da ita kuma ga shi nan daram yana rayuwa shi saboda wannan matsala in ka santa ka ƙara karuwa an goma ka santa ba addinin ka ba zai rage ba domin ka yi imani da annabawan kuma ka yi imani da mala'ikun ba shi kenan ba wa ya fi babu inda Allah ya faɗi waye wannan ƙoƙari ne ihtiyadatu ne malamai suke kawowa su kwatanta cewa waye fi ba na ciki akwai ƙararrawa wanda ya nuna cewa ga wanda ya fi ba sani na wurin Allah subhanahu wataala na tabi illa ma yuha ilayya ni babu abin da nake bi sai abin da aka yi mana wahayi ai hada farid wannan shine makurata wa muntaha amri kuma wannan shine karshen lamarina wa a'lahu kuma shine mafi daukaka shi mana makurata karshen lamarina mafi daukaka lamarina cewa ni ina bin wahayin da Allah yake aiko mani ina tabi illa ma yuha ilayya babu abinda nake bi sai wahayin da Allah ta'ala ya aiko mani fa amalu bihi fi nafsi ina aiki da shi a cikin karan kaina do abinda Allah ya sanya ni ina yi do abinda Allah subhanahu wataala ya na ni ina nisanta shi wa ad'u al-khalqa kullahum ila zalika kuma ina kiran halitta dukkan su gaba ɗaya zuwa ga wannan dukkan halitta kaf qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ud'u ila sabili rabbika wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan وقال إنني من المسلمين وادعو إلى ربك إنك لا لهدى مستقيم Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ka kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala ka kira mutane zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wataala saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiki da abin da Allah ya saukar da shi gare shi bai tsaya ba kuma yana kiran mutane yana cewa kuma ku yi aiki wa qul i'malu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كتما سكو يأيك هو يتاشي يأيك هو يتاشي بوتا مع الله سبحانه وتعالى أبرو أبرو أسا دنيا نمنزوتا لدمي بوتا Allah subhanahu wataala wannan kuma ba yana nuna sallah kare ce bauta ba aikin da kake yi na matsayinka na lebura na matsayinka na ɗandako na matsayinka na magini na matsayinka na kafinta makaniki duk aikin da kake matsayinka ma'aikacin gwamnati matsayinka na ɗan sanda soja matsayinka mai ɗaukar teni kana sawa matsayinka duk inda kake wannan wurin da kake allah ta'ala yana kallon kana adalci ko kana zalunci kana gaskiya ko kana ƙarya duk inda kake ba wai sai masallaci ban ka zo masallaci ka kame ka natsu a mi koma qur'ani kai ta karatu in kai ta waje kuma ka zama kan fir'auna ba haka ake rayuwa ba so ake yadda kake masallaci mai da'a masallaci ba Allah na nan ba to in ka bata ma Allah na nan doka Allah tana nan inda kake Allah ta'ala ce ka ji tsoron shi ittaqillaha haythu ma kunta ka bi dokan Allah ta'ala duk inda ka samu kanka cikin gidanka ka ji tsoron Allah makwabtaka ka da makwabta ka ji tsoron Allah mu'amalarka da ƴan uwanka kannanka da yayinka kai ne ka ji tsoron Allah duk inda kake kakka yi cuta kakka yi algushi kakka yi zalunci kakka yi ha'inci kakka yi yaudara kakka yi ƙarya ka zamanto mai gaskiya من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين الله تعالى أنا أمرنا مدى مزمنتو ما سكسكي يدين لبج ko aikin gwamnati kaje kaje nan harkar gwamnati ce Allah yana da tacewa a ciki an kawo ka wurin ne don kai rikon amana kai gaskiya to ka rike amana kai gaskiya kakkai cuta kakkai tunanin nan nan babu Allah nan wurin ne sai ma'aikatar ta kafirci kuma aikin kafirci ne ake to ba ruwan Allah da wannan dafa domin mi abinda kake Allah ba ya san shi to ka ko gaskiya kai saboda aikin kafirci ne ya ruwan Allah da wannan amma aikin da yake karuwa ce ta rayuwa ta al'umma to Allah subhanahu wataala yana son ka kai gaskiya wannan wurin kakka yarda da baki da kai a cuci kasa a cuci al'umma dukiyar kasa a ita wasa da ita a yi mutane a yi abin da aka ga dama da ita kakka yarda duk wata badakala kakka ka a same ka a cikinta ka tsaya ka rike gaskiyarka Allah na tare da kai fa idza arafta manzilati ko fa idza urifat manzilati idan aka gane matsayina fa li ayyi shay'in yabhasu al-bahithu ma'i to saboda wani abu ne mai bincike yake bincike tare da ni aw yatlubu minni amran ko kuma yake neman wani al'amari gare ni lastu adda'ihi ni ba ni kira da wannan al'amari ma'ana ga yadda nake ga matsayina nan ni dan aike ne Allah subhanahu wataala ya aiko ni saboda haka arziki ba ga hannuna yake ba wurin Allah yake amma ina da karɓaɓɓiya addu'a da za ni roƙon Allah ya bada ko ba gaba manzalar sallallahu yana da karɓaɓɓiya addu'a wurin Allah ya kira Allah ya gaya ma Allah bukatar shi ko bukatar al'umma a masu ɗaukar lokaci za a yi fari manzala yana cikin addu'a sama na tas kamar yadda ka ga ruhu masallacin nan tas babu komi lokacin da yake addu'a lokacin zaka ga hadari ya taho daga nan wani daga nan wani daga can ya gamu ana addu'an hadarin na gamuwa ana addu'an hadari na ƙara haduwa ana addu'an zafi na saukowa ana addu'an sai ka ga hadari ya dauki baki ana cikin addu'an manzo Allah bai kare sai ka ji dam dam taruwa ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam rubin rubin da ke gare na ciyawa ne rubin zana ne ana ruwan ruwan na sauko a cikin masallaci kowa sai ya jiki kuma kasan masallacin babu shafe ba tayi babu ba ba karo kasa ce kawai zai haka sama ruwa kasa ruwa ke ruwan da ke sauka cikin nan za su tsayawa kuma nan za ku tsayawa sai manzo Allah ya sallame ku sallallahu alaihi wasallam su da haka kenan arziki na Allah ne amma Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam karbabbiya addu'a mutum nawa yazo wurin manzo Allah sallallahu yana baran addu'a manzo Allah mai addu'a ya samu abin amma dai kayan nawa ne ne na Allah ne subhanahu wataala wa hal yalzamul insan ko ana iya tilasta ma mutum bi ghairi ma huwa bi sadadihi da abin da yake shi ba cikin shi yake ba a matsa mai a ce sai ya shiga cikin wannan abin yana yiwa ma'ana ana iya nema abin da ba naka a wurinka ba yana yi wa yawa talaka ne ni ina fama da masara da ƙyar nake samun ta inji in na yi kari da zazzafe to da rana kuma abincin rana sai an kai ruwa rana a sami shi kuma zai zo in ce da Allah ba ne so nake karanta mana miliyan guda wallahi harkoki na suka lalace kuma in na ana maka ita ganin lahina yana yi wa da Allah wanda dala da rima ba ni da to shi ne malam yake magana za a iya matsa ma mutum ya zo da abin da ba nashi ba faɗi da shai ila yoki yawa wanda ba ya da abu to bai ba da shi bawushe ya ce duk wanda ya ce zai baka riga yawa wanda ka same ni gida ko wasu kayanan da wannan nan ya cire na an ɗinki to wani ne za a yi baka ja na gode Allah saka da alheri ai yana da kaya alhamdulillah kaya na dinki akwai masu kyau da yawa a nemi wani abu wali ayi shay'in idza da'awtukum kuma saboda menene idan na kira ku bima uhiya ilayya da abinda akai wayi zuwa gare ni an tulzimuni kuma tsamani anni ad'u li nafsi cewa addai li nafsi in kira ma kaina ghayra martabati ba matsayina ba saboda mu dan nace ku wahayi ku kuma ku ce dole sai na dauke kaina daga matsayin da Allah ya ajiye ni zuwa wani matsayi dan menene za ku mana haka wahala hada ai wannan ba komai bane illa zulmun minkum face zalunci ne naku kawai wa inadun kuma taurinka ne wa tadarrudun kuma bijirewa ne daga dukan Allah قل لهم فقايا مسو في بيان الفرق أتكن بيان بمبنشن لكي أقوي baina man qabila da'wati tsakanin wanda ya karbi kira na da nayi zuwa ga Allah subhanahu wataala wan qada kuma ya mika wuya lima uhiya ilayya game da abin da aka yi mani wahayi wa baina man lam yakun kadhalika da kuma tsakanin wanda bai kasance kamar haka ba ka gaya musu qul hal yastawi la'ma wal basir ka ce musu shin makawo da mai gani suna zama daya suna zama ɗaya wurin gani wannan baya gani wannan yana gani ba ɗaya suke ba afala ta tafakkaru shin ba za ku yi tunani ba batun ziluna lashiya idan kuka yi tunani sai ku aje abubuwa manazila a wurarensu wataktaruna kuma za ku zaɓi ma huwa aula abinda yake shine mafi dacewa bil ikhtiyari da zaɓi wal isari da kuma fifitawa makawo shine jahili mai gani kuma shine shine mai ilimi kai kokarin ka zamanto mai gani kaka yanda ka zamanto makawo makanta a nan wurin ba makanta ta idanu ake magana ba makanta ce ta zuciya domin akwai makawon da baya gani da idanun shi amma ya fi mutane da yawa da suke gani da idanun domin mai yana gani ya san ya zai tsarki ya ya zai alwala ya zai karatu alkur'ani kai da kake ganin qur'anin gabanka sai ya koya maka qur'ani muna da suna sai dai ba su da yawa an kana so ka gama kafi masana to sai ka shiga kasashen larabawa duk mutumin da aka haifa makaho to kasashen larabawa tsarin su ne kawai sai ya yi karatun qur'ani sai ya hardace shi ba kamar mu ba da dole sai ya ce bara a'a matsayi ake samu mashi domin duk wanda ya rubuta alkur'ani ya samu matsayi ina da malamai da yawa wallahi duk makahi ne duk su suka koya mana qur'ani su dan akwai shugaban da yake koya kirawoyin alkur'ani guda goma na jami'atul qur'anil karim ba ya gani shine shugaba gaba daya da shafibiya da tsaibatun nashir da durral mubiya duk cikin kanshi suke littattafai ne na kirawi suke koyar da kirawi guda goma wannan na koya bakwai wannan na koya uku wancan goma yake koyawa makaho ne bai gani zai zo yana koyawa ga littafin gare ku kuna karantawa yana muku gyara malamin da ya koya mu ibnu kasir makaho ne haka aka yi shi shi kuma za mu buɗa mana karatu yana mana sharhi bai gani kwata-kwata sadiq shi ya koya mana ƙur'ani kira a tilawa ta ƙur'ani ta shi ya koya mu da su haka su rabona da shi shekara tara da na baro su da amma ran da na koma ya ji murya ta kiran suna na yi shekara tara bai ganni ba kuma sudan ma na dade ba ni nan na dade da muka rabu da shi ya bar koya mana karatu muka yi wata makaranta amma duk da haka nan ko da yi murya ta yace wani ne halin nace to suna da yawa za ka same su duk jami'o'i za ka same su duk makaranta kai shugaban fatawa na sudan ma makaho ne shine shugaban malaman kam jin littattafan da ka sani na malikiya ba maliki ne duk cikin kanshi suke haka ɗinsu kuma haka aka haye shi ba wai daga baya makance ba haka aka haye shi jin littattafan da ka sani ba su da kawaidi ka san kawaidi mu ne muke karanta shi domin kawaidi nan najeriya ne wasu malamai suka yi kokari suka tsara shi bai cikin littattafan duniya wannan aka sani nan aka san su dama a wurin bahaushe galibi to amma tun daga ahdari ishmawi ijiya risala askari muktasar mudawwana waɗannan littattafai duk cikin kanshi suke to qur'ani bari magana da saboda haka su haka Allah yi su ba ka ganin nakasashe makaho ya yana bara haka gurgu haka masaki duk wanda aka haifa da wata na ƙasa to makaranta za a yi tafiya sai an samu mai yancin shi kuma yana kara karatun shi ya tabbata cewa ya iya karatu aka mai jarabawa su gwamnati za ta ba shi aiki jami'a za a dauka shi ya zangi koyar da tarbiyyar islamiyya ya koya ƙur'ani ya koya hadisi ya koya aƙida duk aikin shi ne shi ma ya zama aikacin jami'a ana biyan shi ta gaba magana bara ya je cikin mutunci da ganshi wanda da mota za a kawo shi wani kuma da babur irin wannan mai kamawa uku irin na guragu a ga yasu yanzu cikin guragu irin waɗanda suke tafiya ƙasa waɗanda dilan kwashe suke daga shi za a yi zauwa watakila ma sai kun kama shi kun ɗora shi basa kujerin shi ya ba ku karatu wani kuma yana yi a sai tsallo ya hau kuna kallo shi ne malamin ku kuma ba wai son zuciya ne aka yi ba ba wata hanya ce aka mai da ya ci abin a ya iya ne yaban gwani ya zama dole akwai makarantar khalwa babbata sunan gaba daya malaminta malaman da ke cikinta makahi sun kai guda bakwai duk makahi ne malaman sun kai guda ashirin cikinta domin ɗaliban da ke ciki sun ga wajen mutum dubu biyar ba a komi ciki sun karatun ƙura'ani ita ce babban makaranta da alkurani ga daji ta ke tsangaya ce aka ga daji aka yi ta kawai to malaman da ke koyawa a cikin makahi sun kai guda bakwai a ciki ba su gani ga suna bin katanga suna tafiya in za su masallaci ko za su tsaya wurin karatun qur'ani da lalabe suke sun ka kama su yawa nan kuka gwada masa hanya amma wurin qur'ani sai dai su su nuna maka to da haka nan ana maganan makanta ta mi makanta ta zuciya da ba makanta ta idanu ba sadaka duk wanda yake da makanta ta zuciya to babu alkhairi cikin rayuwar shi wa man kana fi hadhihi ama wa huwa fi al-akhirati ama wa dhallu sabila duk wanda ya kasance a nan duniya makaho ne ranar lahira ma makaho ne kuma sai ya bi kowa bace ma hanya Allah ya kiyaye mu sai Allah subhanahu wataala ya ce wa anzir bihi alladhina يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ما لا هذا القرآن وأن القرآن من جلما نذارة قرقليني للخلق كلهم ذلك ذكر سكباليا شيسا الله يتي لتكون للعالمين قول يكون للعالمين نذيرا Allah ta ya saukar da alkur'ani ga manzan Allah alaihi salatu wassalam domin ya zamanto mai gargadi ga duniya ka da haka alkur'ani gargadi ne kuma bishara ne ma'ana ban tsoro ne daga azaban Allah faranta rai ne kuma da samun rama Allah subhanahu wataala walakin sai dai inna ma yantafi'u bihi wanda yake amfanuwa da alkur'ani alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim su ne waɗanda suke yin tsoron a tara su su zo su yi tsaye wurin Allah subhanahu wa ta'ala kana ji suna jin tsoro kuma su bayan Allah ne ya kwara amma suna tsoron gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ba su cewa gaba gada in ana so ya zama a tada alkiyama shirya suke suna jin tsoro to haka ya kamata ka zamanto والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون ka zamanto mai tsananin jin tsoron azaban Allah subhanahu domin azaban Allah ba abin lamunce mu bace wa hum mutayaqinuna su suna da yaqini suna da tabbas lil intiqal game da tirata da tashi min hadhihi dari daga wannan gidan na duniya ila daril qarar ya zuwa gidan tabbata domin nan gidan tashi akwai gidan tsayawa inda an an je can ba a tashi la yabguna anha hiwala ba su neman tashi daga gidajensu na gidan aljanna ba kamar duniya ba ce duniya da yadda ka kawata gidanka wata rana sai ka tashi da ranka ba wai mutuwa ba da ranka sai ka tashi sai ka ce ya tsoho a sake wani dukkan shi ko nawa ka kashe mashi in kana da kuɗi da gidanka ya shekara goma sai ka yi ta hararin canza shi a ce kuɗinka daga lokacin da ka shiga wannan gidan sun linka so ɗari ba ka zanna cikin wannan gidan kuma suna ta shigowa in ma ba ta shi ba ga ana ta mai kuskure ma ana mera shi na lokacin shi kuma kaga dai ka cira ta daga da ka komo yanzu kenan to a ranar lahira babu wannan to gidan duniya gidan tashi gida ne da za a cira ta da mutuwa a tahi lahira wurin Allah subhanahu wataala walidhalika yastasibuna da haka suke tafiya da ma yanfa'uhum abinda zai amfane su wa yada'una kuma suna barin ma yadurruhum abinda zai cutar da su su bayan Allah na kwarai kullum suna tare da abin da zai amfani mana suna aikata abin da zai zama amfani gare su kuma da abin da zai zama cuta gare su suna rabuwa da shi laisa lahum min duni ba su da koma bayan Allah la min dunillahi daga wani Allah subhanahu wataala ba su da waliyun wani majibinci wani mataimaki wala shafi ko kuma wani mai ceto ay man yatawalla amrahum sai nake Allah subhanahu wataala in ba Allah ba ba su da wani wanda zai jibinci lamarin su wa yahsulu lahum wa yuhassilu lahum almatluba ballantana ya samo masa abin da suke bukata babu wanda ya sa ya samu abin da kake bukata ya sa ka cimma burin ka sai Allah subhanahu wataala wa yadfa'u anhum almahzur sannan kuma ya tunkuɗe masu wani abu da suke jin tsoro ba su da shi in ba Allah ba wala man yashfa'u lahu kuma ba su da wanda zai musu ceto sai Allah li'anna al-khalqa kulluhum saboda halitta dukkan su gaba daya laysa lahum min al-amri shay'un babu komai na lamari wurin su mutane ka kai halitta ma gaba daya mala'iku da aljannu da mutane han mala'iku ba su da komi sai abin da Allah ya ba su ke yasa ba a daka ce mala'ika ba na ba saboda yana iyawa saboda yana da iko a ai ba kayan shi bane Allah za ka roko Allah ya ce was'alullah min fadli ku roki Allah daga kyautar shi ba mala'ika za ku roko ko aljini kanka roki aljini domin da kai da aljini duk sai kuci a wurin rishin mallaka mai mallaka shine Allah subhanahu wataala amma aljini mai mallaka mala'ika ma mai mallaka ba saboda duk wanda ya roki mala'ika ko duk wanda ya roki aljini to ya roki wani Allah yayi abin da Allah subhanahu wataala ba ya shi to ballantana mutum da da shi ma ba a roƙon shi baka cewa wani bani abinda bai iya baka bani ka ce ma wani shekara goma da aure baka samu wani da Allah ka bani haihuwa bai iya baka ita domin ba tashi bace ta Allah ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha wa inata Allah ne wanda yake da mulkin sammai bakwai da kasai bakwai la ilaha shi kare da dukkan abin da ke cikinsu kuma Allah ta'ala ya kuma kuma ya sha yana halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha wa inata Allah yana ɗaukan haihuwa ya ba mutum ta ‘ya'ya mata wa ya habu liman ya sha uzukur kuma Allah yana ɗaukan kyauta ta ɗiya maza ya ba wanda ya ga dama au yi zawwijihum zukuranan wa inata ko kuma ya cuɗa masu maza da mata ya baka maza ya baka mata a baka rabi da rabi biyar biyar ko goma goma ko ishirin ishirin ko talatin talatin Allah ya baka haihuwa da yawa mata talatin maza talatin ko mata arba'in maza arba'in baka ɗiya tamanin Allah ne ya gara masu ya baka ya ba mutane ɗari ya ba mutane biye da haka nan ma to da haka Allah ta'ala shine mai bayarwa ba wani ba ba ka cewa wane ba ni sai dai ka ce wane da Allah a taya ni addu'a wane a roƙa mana Allah muna barin addu'a yau shekara ta goma sha kaza da aure har yanzu ba a samu haihuwa ba da a samu karuwa ba wane da Allah ka Allah gafata mana a kama mana da addu'a wannan ba laifi amma ka ce malam a bani malam ba shi ya ba kanshi ba shi ma Allah ya ba shi ba za ka roƙe shi ya baka ba sai dai ka roƙe shi barin addu'a shi ma ya ce ma kai ma fa'in ne ala nafsika kai ma ka kama mani don mu tashi mai ta addu'a yadda za a ina nuna bacci kai ma ka hana idanunka bacci mai ta yi har Allah subhanahu wata ala ya ji addu'a mai karba mun saboda haka halitta gaba daya ba su da komi na al'amari la'allam ya taƙuna Allah domin su ji tsoron Allah subhanahu wata ala bimtisali awamirihi da kwatanta umarnin Allah wajtinabi nawahi da kuma nisantar hannun Allah subhanahu wataala fa innal inzara domin yin gargadi mujibul lidalika shine ke wajabta yin haka ma'ana aka gargade ka aka baka tsoro shike sa ka saki kowa ka rike Allah subhanahu wataala wa sababun min asbabihi kuma dalili ne daga cikin dalilan jin tsoron Allah subhanahu wataala da biyar dukan Allah sai Allah ya ce wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha Allah ya ce kada ka kori waɗanda suke bautan Allah mahalicin su suke roƙon Allah mahalicin su da sabu da marici yuriduna wajahu kuma suna nufin fuskan Allah subhanahu wataala wadda ta dace da matsayi da girman Allah subhanahu wataala ai la taqrid anka kada ka kore makanka wala an mujalasatika kuma kada ka kore daga zama da kai ahlul ibadati ma'abuta bautan Allah wal ikhlas ma'abuta tsarkakewa ragbatan fi mujalasati ghairihim dan kwadayin zama da wasu kaga malami ba ya san zama da almajirai ya koya masa karatu amma yana son zama da attajirai yana son zama da ministoci da gwamnoni amma bai san zama da almajirai irin shi ne Allah ta'ala yake fara ya ce kakka kori irin waɗannan domin da wanda ya zo wurin malam ba so yake ka baya masara ba ba so yake malam ya bashi kuɗi ba ba abin da yake nema wurin malam ba ce koyan addini saboda mai malam mai ke gare shi addini ya sani ko malam yana da kuɗi malam ba ya da kuɗi amma yana da abin da ya fi kuɗi saraka duk wanda ya nufo ka neman wannan abin ka zauna tare da shi min almulazimina daga cikin waɗanda suke lazimta li du'a'i rabbi da roƙon Allah mahalicin su du'a ibadati wato roƙon Allah na ibada bizikiri wa sala da zikirin Allah da sallah wa nahwiya da makamantanta wa du'a'il mas'ala da kuma roƙon Allah na ainihi roƙo wurin Allah subhanahu wataala fi awwalin nahari wa akhirih a cikin farkon yini da ƙarshen shi wa hum qasiduna bidhalika kuma su suna nufi da haka wajha Allah fuskan Allah subhanahu wataala ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجلي باس da wata manufa banda wannan manufa wadda take mai daraja mana suna neman Allah subhanahu wataala ya sallame su ya biya su aikin da suka yi kawai abin ba su neman sallama wurin kowa ba su nufa kowa da bauta ma Allah da bauta abinda suke nufi kawai su bauta ma Allah kuma Allah ya biya su abinda suke nema wurin Allah subhanahu wataala shine ladar da Allah ya alkawari zai ba duk wanda ya mishi bada to wadanda Allah ta'ala ya ce kada ka yarda ka kore su kai hakurin zama da wasu bil nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'adu 'aynaka 'anhum تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والله تعالى أعلم a kira sallah mu ci gaba a lokacin yayi da wani yauwa waɗannan masu irin wannan hali ba su cancanci kora ba wale ya rabu ya da kuma kau da kai daga barinsu duk ba su dace a yi musu haka ba bal mustahiquna li muwalati wa muhabbati sun dace a rungume su a yi soyayya da su wa idnahim wa taqribin da kuma kawo su kusa gurguso da su kenan saboda mi li'annahum as-safwatu saboda su tatacci ne min al-khalq na musamman ne daga cikin halitta wa in kanu fuqara ko da talakawa ne wala aizza fil haqiqa kuma su ne masu izza na haqiqa wa in kanu inda nasi adilla ko da sun zamanto a wurin mutane kaskantattu ne Allah ta'ala ce ma alayka min hisabihim min shay babu wani abu akanka na hisabun su ma'ana ba kai zaka yi musu hisabi ba wa ma min hisabika alaihim min shay kuma su ma babu wani abu akan su na hisabunka su ma ba su za su maka hisabi ba ai kullun lahu hisabuhu kowa yana da hisabun shi walahu amaluhu alhasan kowa yana da aikin shi mai kyau wa amaluhu alqabih in kuma mummuna ne kowa yana da aikin shi mugu fataqrudahum sai ka kore su fatakuna min adh-dhalimin ka zamanto daga cikin azzalimai wa qad imtathala sallallahu alaihi wasallam hadha al-amra lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta wannan al'amarin ashaddal imtisal mafi tsananin kwatantawa fa kana idza jalasa alfuqara'u min almu'minina sai manzo Allah ya kasance idan talakawa daga cikin mu'minai suka zo suka yi zanna tare da shi sabbara nafsahu alaihi sai ya hakuntar da kanshi akan su ma'ahu wa ahsana mu'amalatan kuma manzo Allah ya musu kyakkyawan mu'amala wa alana lahum janibahum ko manzo Allah tausasa musu mu'amala bangaren shi ya zama mai saukin kai fa bima rahmatin min Allah linta lahu wa hassana khuluquhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai kyautata masa halayen shi wa qarrabahum min ko manzo Allah zai kukuso da su gare shi cewa ku zo kusa ku zo بل كانوا هم أكثر آل مجلسه رضي الله عنه sun kasance su ne mafiya yawan mutanen da suke zama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin masu kudi a cikinsu ba su da yawa amma masu kudin ma masu imani waɗanda suke zama tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa kana sababu nuzuli hadhihi al-ayat mabarin sabka waɗannan ayoyin anna unasan min quraish lalle wasu mutane daga cikin quraishawa aw min ajlafil arab ko kuma daga cikin kasashen larabawa qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in aratta an nu'min an nu'mina laka wa nattabi'aka in kana so mu yi imani da kai mu bi ka faqrud fulanan wa fulanan ka koruwa na da wani ka ce ka su tsara zuwa wurinka wa unasan min fuqara'i sahaba kuma ka koro su mutane daga cikin talakawan sahabbai fa inna nastahyi an tarana al-arab domin muna jin kunya muna jin nauyin laraba su gane mu jalisi na muna zaune ma haula'i fuqara tare da wadancan talakawan to duk lokacin da za a kore mu malami almajiran shi talakawa to ana so ilimin shi ya mutu domin babu mai raya ilimin malami sai talakawa mawadata ba su iyawa duk mawadacin da galibi kaga ya rabu malami to yana rabon malami ne saboda bukatar duniyar shi kawai a me da malami kawai ma'aikacin shi ta mai addu'a kudi na shigowa shi ba ruwan shi da ya karatu galibi ba karatu ne gaban shi ba ya shiga in kaga ya zo da safe ya zo da rana ya zo da yamma ba littafi ake koya mashi ba ba tambaya addini yake ba bara addu'a ce malam ba sai an ƙara kaimi matsalolin nan karuwa suke shine kawai kuma ya zama dan addu'a kawai ya za da ilimin da Allah ya bashi bai jin dadi ya zo ya iske bai san nan ne haka ƙara karatun da yake kyama ba a yi addu'a Allah mai biyan bukata ba domin ciki akwai bayan Allah masu hasken zuciya malam na addu'a suna amin shikenan sai Allah ya karba amin din wani daga cikin almajiran shikenan sai bukatar amma shi bai yarda da haka ba malam karatun nan a rage shi saboda a samu dama a ta mana addu'a kuma kaga musulmi ne wannan kuma kabarai ne suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke so ya kori talakawa ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa hamalahu hubbuhu li islamin sai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga musulunta su ya doki manzo Allah wattiba'ihim lahu da kuma biyayya su gare shi domin masu kudi ne masu shugabanci ne sai manzo Allah soyayya shi da su musulunta ta sanya shi yayi kokarin ya rabu da waɗannan talakawa din saboda su ba wai dan abin duniya su ba shi yayi shi ya ne saboda in sun musulunta to gabaɗayan mutanen makka ma suna yin musulunta domin kowane mutum galibi akalla bayan shi akwai mutum ɗari don ya musulunta ba dole kowa bi shi ba shi mazala faɗa yadda yake kenan fa haddathatu nasu bi zalika sai ran shi ta bashi labari da haka fa atabahu Allah ya dil aya sai Allah subhanahu wataala yayi mai kakaci da waɗannan ayoyin wa nahwiya da makamantansu wa Allah subhanahu wataala yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana ko ka ce yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fada amma kaga yadda aka yi fadan ai yawa fada ne wanda Allah subhanahu wataala ya mu manzala cikin girmamawa kuma Allah yana ganin girma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya san bawan shi ne ba abin da zai aikatawa ba dan shi ba wallahu ta'ala alam binda muka bada daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka sa mu gyara Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka mana karshen duk wata wahala ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka shirya mana matasan samarin su da yan matan su na ba Allah ne ke da suka kuma da Allah ta ci wani hari ne ina yi tunanin ba to akwai wani ba Allah da yake cikin wani mawuyacin hali yana barin addu'a Allah subhanahu wataala mai maganin wannan hali akwai da yawa ire-iren shi Allah subhanahu wataala da ya magance musu da mu kan mu ma duka Allah ya magance mana Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da inda suke Allah Allah ka kare su daga harara yan ta'adda da yan bindiga Allah karba mana addu'o'in mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين